إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشن قوما وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبوء آداء دريهدو دا أربعين دبكوي ci gaba da karatunmu na tafsiri muna suratun nisa sura ta hudu muna kan aya ta casa'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق أو جاءوهم حصلت صدورهم حصلت صدورهم أن يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلمهم عليكم فلقاتلوهم فإن اعتزلوهم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
Allah subhanahu wa ta'ala domin ya bayyana girma na alkawari da yarjejeniya da akan iya samu tsakanin waɗanda suke musulmai da kafirai don nuna matsayin alkawarin da girman yarjejeniya ɗin a wurinsa sai ya sanya hakan a matsayin dalili na rashin yaƙar su kafiran da ba ma da su aka yi yarjejeniya ɗin ba sun dai shiga ƙarƙashin waɗanda aka yi yarjejeniya aka yi alkawari na sulhu cewa ba za a yaƙi juna ba tare da kuma bayyana wata ainihin matsayi da girma na yin hijira cikin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala kan cewa dukkan wanda yake da iko na yayi hijira ya ƙi wato ainihin a a matsayinsa na munafiki to wannan dalili ne na ku iya kama shi a matsayin firsinan yaƙi ko kuma ku yaƙe shi ko da yaƙin ya kai ga kashe shi ta yadda kuma idan aka samu hijirar daga gare shi to wannan dalili ne kuma akan me akan imaninsa da kuma kuɓutuwarsa daga yaƙarsa daga ainihin ribatarsa a matsayin ribar yaƙi firsinan yaƙi wannan kan munafikai kenan to dan matsayin yin hijira za mu ga hatta kan masu imani waɗanda suka yi imani na gaskiya suna da ikon su yi ƙaura daga gari wanda yake na kafirci sai ya zanto ba su yi ba to wannan yana rage matsayin ƙaunarsu wajen waɗanda suka yi ƙaura ɗin ma'ana yadda za a ƙaunaci waɗanda suka yi ƙaura suka bar garin kafirci zuwa garin musulunci to su waɗannan 'yan uwan nasu masu imani da ba su yi ƙaurar ba kuma suna da iko nasi ba su yi ba to ƙaunarsu ta yi ƙasa matsayinta ya ragu kaga su masu imani ne na gaskiya ba munafukai ba wannan nuni akan mai akan matsayi na ainihin wato ainihin hijira kamar inda Allah ce wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa alaykum an-nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq wallahi ma ta'maluna basira kuma waɗanda suka yi imani amma ba su yi ƙaura ba to ba ku da wani abu na jibintar lamarinsu na san su so na ƙololuwa irin san da za ku yi wa waɗanda suka yi hijira ɗin sannan ba ku da wani abu na abin da ya shafi eh, musayar gado tsakaninku da juna rashin ƙaurarsu wannan ya hana su samun wani kaso na gado tsakaninku da juna wannan a farko-farkon al'amari kenan amma idan suka nemi taimakonku cikin yada cikin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala wajen ku haɗa ƙarfi da ƙarfe da su kan yaƙar kafirai to lalle wajibi ne a kanku ku taimake su sai dai in ya zama daga wasu mutane ne wanda tsakaninku da su akwai alkawari to wannan alkawarin ya zama dalili na ba za ku yaƙe su ba man kenan to wannan nuni akan matsayin hijira da kuma ainihin matsayin yarjejeniya wato ainihin da alkawari a cikin musulunci ko da kuwa tsakanin waɗanda suke kafirai ne sannan a wannan aya allah ya bayyana mana haramci na ainihin yaƙar waɗanda aka samu alkawari tsakani da su musulmai da kuma kafirai aka kulla alkawarin cewa ba za a yaƙi ba to haramun ne a yaƙe su haka haramun ne kuma a yi ƙoƙarin ribatar su a matsayin fursunonin yaƙi haka haramun ne a ce za a ƙwace dukiyoyinsu sannan kuma a wannan aya allah ya bayyana mana yadda wato ainihin ya girmama lamari na abin da ya shafi alkawari da yarjejeniya da ake samu tsakanin musulmai da kafirai a wani lokaci cikin lokuta a wani yanayi cikin yanuka cewa lalle wannan alkawarin abin girmamawa ne kuma idan an same shi to haramun ne wato karya wannan alkawarin sai dai in su kafirin su suka karya suka warware to a wannan lokaci kuma sai ku yaƙe su shi yasa za mu ga allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون idan aka samu wani daga cikin mushrikai ya nemi tsarewarka cewa yana neman ka tsare shi ka ba shi kariya ya zanto karkashin kulawarka kuka samu wannan yarjejeniyar to ka tsare shi ka ba shi kariya har sai ya ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala ya ji abin da ake saukarwa na wahayin alkur'ani sannan kuma sai ka isar da shi zuwa ga wurin amincinsa ma'ana garinsa cikin mutanensa wannan kaga matsayi na musulunci kenan game da kula da alkawari da kula da yarjejeniya shi yasa kamar yadda ya tabbata fi sahihi bukhari wa fi sahihi muslim hadithu ummi hani radiyallahu anha wani daga cikin mushirkai ali ibn abi talib yana kokarin ya kashe shi saboda ya cancanci haka to sai ya yi dace kuma ummu hane radiyallahu anha sai ta bashi kariya ta tsare shi karshe har magana ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai manzon Allah ce kadi ajarna man ajarti ya ummu hane da kika tsare kika bashi kariya cewa kada a yake shi kika yi yarjejeniya da shi akan haka to mu ma mun yarjejeniya akan haka mun tsare shi wannan kaga yana nuna matsayi na musulmi cewa ko da mace ce inda musulma ce mai imani tana da wannan alfarma kamar yadda namiji musulmi mai imani na gaskiya ke da wannan alfarma nuna kyan tsari na addinin musulunci wajen kula da kiyaye alkawari shi yasa ya zama cewa sifa ce wannan ta su musulman na gaske kiyaye alkawari da kuma cika shi idan an ɗauka ba sa sabawa ba sa warwarewa kamar yadda Allah ce alladhina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mithaq su ne waɗanda suke cika alkawari na Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba sa warware alkawari tsakankaninsu da mutane duk abin da suka kulla na yarjejeniya ba sa warwarewa to wannan nuni a akan matsayi da girman wato kulla alkawari tsakanin kafirai yadda Allah ya bashi kulawa da matsayi a cikin wannan aya mun fahimci wannan shi yasa za mu ga hadisi ma ya zo min hadisi abdullahi bin amr رضي الله عنه وند يازو في صحيح البخاري من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم yake cewa dukkan wanda ya kashe kafiri wanda aka kulla alkawari aka yi yarjejeniya cewa za a zauna lafiya babu yakan juna ya yi gangancin kashe shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ba zai ji kanshin aljanna ba ba zai ji kanshin aljanna ba kuma kanshin aljanna ratansa yakan kai tafiyar shekara arba'in a wata ruwaya kamar yadda yake a littafin al-mustakharaj ala sahihil bukhari lil isma'ili kamar yadda yake fi fathil bari cewa ana jin kanshin aljanna tafiyar da ta kai shekara saba'in wanda littafin al-mustakharaj ala sahihil bukhari an rasa tsawon lokaci amma an samu qita'atun minhu an samu wani yanki daga shi an ma buga shi an gane da kyau ba a 'yan watannin nan kamar yadda al-mustakharaj ala sahih al-bukhari li abi nu'aym shi ma aka rasa shi a tsawon lokaci to shi ma daga ba sai aka samu wani yanki daga cikin sa an buga shi a mujalladi daya a lokutan baya to wannan kaga can an ce 40 nan kuma an ce 70 kuma haka ya zo a min hadisi abi huraira radiyallahu an kamar yadda yake fi jami'in tirmidhi shi ma cewa shekara saba'in jin kanshin ita aljanna tafiyar shekara saba'in ce kuma haka ya zo min hadisi abi bakara radiyallahu an kamar yadda yake a kitabu sunan lil imam abi daud da al-musnad lil imam ahmad bin hanbal cewa akan ji wato ainihin a ƙanshin ita aljanna a tafiya shekara ɗari tafiya shekara ɗari tafiya shekara ɗari kamar yadda ya zo kuma min hadisi abi bakar raɗin a littafin al-musnadu sahih ala taqasim wal anwa wanda muka sani da sahihu ibn hibban da al-mu'jam al-kabir li abi al-qasim at-tabarani cewa shekara 500 shekara 500 duk da shashin hanyoyin wasu daga cikin ruwayoyin akwai 'yar magana a kai to amma wannan nuni akan cewa kenan ratan jin kanshin ba wai bisa mataki ɗaya yake ba a'a yana komawa ne zuwa ga su mutane ta yadda laifuffukan sukan bambanta da juna yanayin yadda wannan ya yi kisa ɗin ya sha bamban da yanayin yadda wancan ya yi an gane ba idan a laifin shi bai kai can ruwa ba ta fuskar muni kuma yana da ayyuka na gari cikakku to nan sai iya bayuwa ya samu mai ƙanshin tsakanin ratan shekara nawa arba'in in kuma ayyukan sun zanto sun ɗanyi ƙasa kuma ga girman laifin wajen yanayin kisan da ya yi muni to sai ya kai shekara nawa saba'in haka gwargwadon haka har aje ɗari har aje ɗari biyar an gane da kyau da wannan kaga nuni da bayyana cewa lalle abu ne wanda yake mai matukar hatsari karya wannan alkawari ne wannan fa ana batun wanda yake ba musulmi ba aka samu almu'ahada aka kulla yarjejeniya aka yi alkawari da shi sai aka samu wani cikin musulmi je ya kashe shi bisa gangan bisa ganganci to ina kuma ga wanda yake musulmin ne kawai a zo a kashe shi haka kawai bisa zalunci zulman wa udwanan irin abin da yake faruwa to Allah ya tsare mu ya kiyaye mu kamar yadda bayani zai zo akan wannan a ayoyin da zamu tarar a nan gaba insha Allah sannan kuma a Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ya bayyana mana cewar idan aka samu kafirai waɗanda ba a ma yarjejeniya da su ba cewa ba za a yi yaƙi ba tsakanin musulmai da su sai suka zo suka ce su suna so a zauna lafiya su ba za su yaƙi musulmai ba haka kuma kamar yadda ba za su yaƙi musulmai ba suke ƙin yaƙar musulmai to haka ma 'yan uwansu kafirai haka da haka su so suke a zauna lafiya babu rigima babu yaƙar juna to irin wannan su ma ana zama lafiya da su ba a yin yaƙi da su kuma nuni akan cewa cikin ayar har yanzu irin waɗannan Allah yana bayyana cewa za a ci gaba da mu'amala da su mu'amala ta kyautatawa tunda su ba sa yaƙar ku ba sa cutar da ku ba sa zuwa muku da wani abu wanda yake na matsala sun nemi za su zauna ne lafiya da ku su ba sa son su yaƙe ku to irin waɗannan za ku karɓe su a matsayin abokanan zama kuma a yi mu'amala ta kyautatawa mu'amalar da bata saba wa shari'a ba kamar yadda Allah yake cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin Allah subhanahu wa ta'ala baya hana ku kyautata waɗanda ba su yaƙe ku ba kuma ba su fidda ku daga gidajenku ba baya hana ku na ku kyautata musu kuma ku ku sadar da adalci zuwa gare su domin Allah yana son masu adalci a ci gaba da mu'amala ta gaskiya ta kyautatawa mai yiwa wannan ya zama sababi na sukar ume na sukar musulunci ne an gane da kyau sannan a wannan aya Allah ya bayyana mana mun fahimci cewa ashe shi musulunci asalan yakan yi yaƙi ne ga wanda ya yaƙe shi an gane da kyau ta yadda ga waɗannan su sun ce ba za su yaƙi musulmai ba sai Allah ce to kada a yaƙe su a ƙyale su a zauna lafiya da su to wannan nuni akan cewa shi musulunci ashe yakan yaƙi wanda ya yaƙe shi ne wanda ya yaƙe shi yayi fito na fito da shi fil asal to wannan shine musulunci yake yaƙa kamar yadda Allah ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku cikin ɗaukaka tafarkin Allah a ban ƙasa amma kuma kada ku ƙetare iyaka domin Allah baya son masu ƙetare iyaka kamar inda ya ce udina lilladina yuqataluna bi annahum wulim wa inna Allah ala nasrihim laqadir an yi izini ga waɗanda ake yaƙa cewa su masu ne su yi yaƙin saboda an zalunce su kuma lalle Allah subhanahu ta'ala mai cikakken iko ne akan ya taimake su ya ɗora su akan abokanan adawarsu to wannan shine al'asal shine jihadu dafa'i wato yin jihadi yin yaƙi domin kare kai wannan aya ta yi nuni akan wannan to kuma akwai jihadu talabi wato yin yaƙi yin jihadi domin neman samawa musulunci yanci da kuma shigo da waɗanda ake ganin cewa in aka bayyana musu musuluncin yadda yake kuma aka bi wannan hanyar za su karɓi musulunci ɗin to shi ma akwai jihadu ɗalabi shi jihadu ɗalabi shi ne yin yaƙi domin ɗaukaka addinin allah subhanahu ta'ala domin ainihin musulunci ya zanto shi ne addinin allah saboda shi ne addinin da allah ya yarda da shi shine addini da dukkan wanda yayi addini ba da shi ba Allah ba zai karba masa ba wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin saboda shine addini a wurin Allah kadai inna dina inda Allah al-islam wa raditu lakum al-islam dina to da haka sai ya zanto wannan ya bari ana samun jihadu talabi domin ɗaukaka wato ainihin musulunci wajen ƙoƙarin isar da shi kai shi inda ya dace to idan wannan yanayin ya bayu sai an yi yaƙi ta yadda an samu tsangwama an samu takurawa an samu matsatsi da sakat ba wai farmaki suka ka ba amma sun hana sakat ta yadda addinin ba zai isa inda ya kamata ba sai an yaƙe su to anan sai a yi jihadu talabi ta wannan fiska ne domin addini ya zanto ya yi mai ya ɗaukaka shi da Allah ce wa ƙatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa ala zalimin وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير cewa ku yaƙe su har sai ya zama na babu wata fitina a ban ƙasa ma'ana babu shirka a ban ƙasa sai tsantsar mai tsantsar musulunci sai kuma halin da ya zama da cewar akwai musulmai wanda suka musulunta amma sun zanto kuma raunana kafirai suna matsa musu suna azabtar da su suna kuntata musu suna takura musu daga cikin mazaje raunana da mata da kuma yara ƙanana wanda su ba su da iko da damar yadda za su iya yin ƙaura daga inda suke to kafiran suna matsa musu lamba to ta wannan fuska ma za a yi mai jihadin talabi domin neman mai kubutar da su da tsamatar da su daga wannan kaskancin da mai suke ciki shine wa malakum la tuqatilu fi sabilillah wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira to amma al-asl shine al-musalama wato ainihin a zauna lafiya a daidaita matakar su kafare din wato ainihin sun nemi haka sannan kuma a wannan aya Allah ya bayyana mana cewa shi kafaran ba dukka matsayi ɗaya suke ba an gane da kyau lalle akwai kafaran da suke su kafare ne wanda suke mayaka su yakar musulunci suke da musulmai gaba daya akwai kafaran da kuma kafirai ne amma suna so a zauna lafiya ta fuskar an kulla yarjejeniya an yi sulhu cewa babu yaƙi daga yanzu zuwa lokaci kaza ko kuma ta fuskar wato ainihin sun nemi cewa a'a mu ba za mu yaƙe ku ba ku yi harkokinmu mu yi naku amma tare da kiyaye kome haƙƙi na zamantakewa ta yadda ba keta alfarmar juna da sauransu to ashe kaga kafaran ba bisa bai tsaye suke ba kenan kowanne za ka yi mu'amala da shi bisa yadda yake kafarin da yake mayaƙi to kaga za ka yi za ka yi mu'amala shi a matsayin mai mu'amala ta ka yaƙe shi kafirin da yake kuma an kulla alkawari an yarjejeniya to kaga za ka yi mu'amala shi a matsayin kafiri wanda yake akwai alkawari tsakani an gane da kyau wannan ke da kafirin da yake kuma ya nemi tsaro da kariya daga wanda daga cikin musulmai ko shugaban musulmai ko ɗaya daga cikin wanda ake shugabanta ko kai kanka ka ba shi wannan kariyar to haka za ka ci da mu'amalarsa a matsayin wanda za ka tsare har izuwa lokacin da kuka iyakance kuka yanke tsakaninku da juna wannan nuni akan mai kyawu na ainihin addinin musulunci da kuma kyan musulunci da ingancinsa wanda shine addini na Allah subhanahu wa ta'ala an gane da kyau to anan sai Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce hasirat suduru an yi ƙatilukum au yi ƙatilu ƙaumahu wato nuni akan cewa zukatansu sun kuntata sun shiga takura na ga cewa sun yaƙe ko sun yaƙi mutanensu saboda son zaman lafiya da suke da shi a nan almubarrit shi yana ganin cewa wannan addu'a ce kamar yadda ya faɗa a littafinsa kitabul muqtaba ya ce wannan addu'a ce ake musu ma'ana hasirat suduruhum a Allah ya kuntata zukatansu na su yaƙe ku ko su yaƙi mutanensu an gane da kyau to amma wannan maganar magana tana da rauni kwarai da gaske saboda me saboda idan muka ɗauka a matsayin addu'a ce to kaga addu'ar ta shafi musulmai ta shafi me ta shafi kafir yan uwansu to shi kuma musulmi ai abin nema ne ya zanto mai yin addu'a na Allah ya dora shi akan me akan kafiri an gane da kyau to idan ya zama nan nan addu'a ake nufi kenan to kaga batun addu'arsa kuma kan kafiri ta yi me kenan ta baci to kaga wannan zance zance ne wanda yake mai rauni duk da al'allama ibn atiyya rahimahullah al-muharrar al-wajiz shi yace za a iya bashi wata fuska a ɗauki cewa bangaren addu'a ne cewa Allah ya kuntata kirazunansu kada su yaƙi musulmai ma'ana Allah ya hana su iko sai zan tona litta'ajiz an gane don ya zanto nuna gajiya wasu da kasa wasu batu kuma kan cakassu yaƙi mutanensu wannan ne littahaƙiyar don nuna mai ƙasƙantarwa gare su cewa mai su ƙasƙantattu ne kamar yadda suka gajiya ga yaƙar musulmai ba za su iya ba ana roƙon allah ya tabbatar da haka to mutanen nasu ma ko da wani abu ya haɗa su ba za su iya komi a kai ba saboda ƙasƙancinsu to amma dai wannan ta'awil ne ba'id an gane da kyau da haka dai fassara tana bisa fassarar da ta gabata a jiya shine zukatansu sun kuntata sun takura Eh, akwai kira'ar hasiratan sudurum sai zanto wannan hal ne wato halin zantowar zukatansu sun takura sun kuntata da su yaƙe ku ko su yaƙi mutanensu wannan kira'a ce kira'atu yaqub kira'a ce fabita a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahimahullah Jami'ul Bayan an ta'awil al-Qur'an shi yayi suka ga wannan kira'a din ya mata hukuncin cewa kira'a ce shadda eh kira'a ce shadda yace an ambata cewa al-Hasan al-Basri yana karantawa da haka sai kuma ya kawo da isnadi mai inganci shi a tsabari a jami'ul bayan zuwa ga katada bin di'ama as-sadusi yana karantawa da haka din hasiratan suduru a matsayin mai kira'a shadda ga shi katada to amma kuma kira'a kira'a ce tabbatacciya zuwa ga maza ta tabbata wannan nuna cewa qira'atu yaqub din ta koyi ne ga shi abu ja'far dan da bata koyi gare ba da zai ambata cewa yaqub ya karanta da kaza amma sai dai kaza kamar yadda yakan yi hakan a wato ainihin a wasu wurare saboda haka kira'a ce wannan tabbatacciya zuwa ga manzon Allah sallam Yaqub ibn Ishaq al-Hadrami rahimahullah to shine hasira suduru an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum sannan kuma a wannan aya Allah ya bayyana mana jin kansa da tausasawarsa da su wato ainihin musulmai ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kame hannun su kafira ta fuskar wasu daga ciki alkawari da yarjejeniya wasu kuma a'a sun sallama sun ce su ba za su yaƙi ku ba a zauna lafiya ba sa ma son yaƙi to wannan kaga jin kai ne na Allah subhanahu wa ta'ala da nuni akan cewa yakan yi abin da ya ga dama a lokacin da ya so subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا game da sulhu dabiya kenan Allah shi ya kame hannun su kafiran daga yaƙar ku kuma kuma ya kame hannunku daga yaƙar su bayan kun samu dama da iko a kansu domin Allah mai cikakken gani ne ga abin da wato yake gudana na aiki tsakaninku da juna da su din gaba ɗaya Allah ya san komi ba abin da yake ɓoyewa zuwa gare shi akwai hikimar da ta sa ya haka kuma daga baya hikimar ta bayyana to wannan jin kai ne da tausasawa ga shi Allah subhanahu wata'ala don bayyana cewa kuma manufar ba wai manufa ce ta yaƙi ba a manufa ce kawai ta a yaɗa addinin Allah idan ya zama da cewa za a fahimci addinin Allah ɗin ba sai an yi yaƙi ba ai addinin Allah a fili yake karara ko mun sa a bayyane yake da haka Allah ce la ikraha بالدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم saboda shari'a ta bayyana daga zalunci shari'a ta bayyana daga bata gaskiya ta bayyana da ƙarya musulunci a filin yake bai buƙatar wata kwalliya ko wata kwaskarima ko wani abu na yaudara ko na ƙarya ko nuna fin ƙarfi a'a a ci gaba da isar da sakon Allah babu kinsasawa a dole sai an shigar da mutum babu wannan babu wannan sai dai a yi ta kiran mutane wajen bayyana musu yadda ne musuluncin yake to wannan ni'ima ce da fallarar wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala sau na wannan nuni kuma akan cewa kowane abu yana gudana ne bisa mashi'a ta Allah ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da yake gudana face sai a ƙarƙashin mai mashiyar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim sai ce ma tasha'una illa an yasha Allah ga wanda ya ga dama daga cikinku ya daidaita ya tsayu a tabarkin shari'a to ya daidaita sai dai fa haka ko ba zai yi ba sai in Allah ya ga dama subhanahu wa ta'ala shine walau sha Allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum a sannan kuma a wannan aya mun fahimci cewa duk yayin da ya zamana kafirai suka ja baya ga yakarku suka zanto ba sa yakarku suka nemi a zauna lafiya tsakani to anan kuma haramun ne akai musu farmaki haramun ne akai musu hari nan shari'a bata ba da wannan damar ba haramun ne sai a zauna lafiya da su a ci gaba da tafiya haka shi ne fa'ini ita zalukun falam yuqatilukum wa alqaw ilaykum salama fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila wajen kai musu farmaki ko yaƙarsu to Allah bai sanya muku hanya da ya ba ku damar yin hakan ba a sai ku zauna lafiya da su ku ci gaba da wanzuwa da su nan fa ma ja'ala Allahu lakum alja'alu anan ma'ana Allah bai shar'anta muku haka ba domin alja'alu yakan zo bisa fuska biyu akwai alja'alul kauni wato abinda Allah ya sanya ta fuskar kaddarawa haka Allah ya kaddara ya tsara abu kaza ya zanto bisa yadda yake kamar inda ya ce waje Allah naumaku subata waje Allah laila libasa waje Allah nahara ma'asha kamar inda ya ce Allah bai ja'ala lakumul arda firashan was sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kaga wannan alja'al kauni kenan alqadar haka Allah ya tsara ya zarta sama ta zanto a bisa yadda take kasa ta zanto a bisa yadda take Allah ya sanya dare ya zanto a bisa yadda yake rana ta zanto a bisa yadda take wannan a matsayin ne haka Allah ya kaddara sai kuma alja'al shar'i abinda Allah ya sanya ta fuskar ne a ya shar'anta menene yi kaza ya umarce ka da yi kaza ya hane ka karka yi kaza to wannan shine ma'anar Allah ya sanya alja'alu shar'i kenan kamar inda yace ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la yaqilun kaga wannan alja'alu shar'i kenan ba wai alja'alu kauni ba kamar wa ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj ma yuridillahu liyaj'ala alaykum min haraj an gane da kyau kaga wannan duk alja'alu shar'i ne to nan ma da Allah ya ce ainihin fama ja'ala Allah lakum alaihim wato ainihin sabila ana nufin alja'alu shar'i kenan alja'alu dini ash-shar'i sannan wannan aya kuma tana bayyana cewa tsari na musulunci akwai yanayin da za a zanto za a zauna lafiya tare da su kafirai babu yaƙi babu fada saboda su kafirai sun nemi haka wani lokaci kuma zai zama a alkawari aka yi akan hakan zuwa wani lokaci an gane da kyau a wani lokaci kuma a'a yaƙin shine abin da yake wajaba yake zama dole to a lokacin kuma wannan yaƙin za a yi da haka wannan aya kamar yadda ya gabata aya ce muhkama ghairu mansukha wato ainihin ba a shafe ta ba tana nan tana aiki sabanin waɗanda suke ganin cewa aya ce mansukha an shafe ta irin su abdullahi ibn abbas duk da bai inganta ba ta fuskar isnadi a irin su wato ainihin qatada ibn di'ama wanda shi ya tabbata zuwa gare shi irin su abdurrahman ibn zaid ibn aslam wanda ya tabbata zuwa gare shi kamar yadda at-tabari ya fitar a jami'ul bayan an ta'awili al-qur'an wancan kuma ibn abi hatim a tafsirul qur'an azim zuwa shi abdullah ibn abbas irin su al-hasan al-basri irin su ikrima kamar yadda at-tabari ya fitar a jami'ul bayan duk da isnadin bai inganta zuwa gare su ba irin su ma zaid ibn aslam kamar yadda abdullah ibn wahab ya fitar a littafinsa kitabul jami' cewa ayar mansuha ce kuma haka irin su ibn abi zamanin a littafinsa tafsirul qur'an aziz ya tafi a kai irin su ar-ras'ani al-hanbali a littafinsa rumuzul kunus sun tafi akan cewa ayar mansuha ce amma aya tana aiki ghairu mansukha bal hiya muhkama a, tana bayanin wani hali ne daga cikin halaye e, akwai halin da ya zama na kafirai ba za a yaƙe su ba saboda waɗannan abubuwa ne an samu yarjejeniya ko kuma sun nemi za a yi mai za a zauna lafiya an gane ba da kuma halin da ya zama na cewa ku musulmai a lokacin ba ku da ƙarfi ba ku da dama ba ku da iko in kuka ce za ku yi yakin ma a lokacin to ku za a- za a cimma to anan sai ku nemi me a yi sulhun a zauna lafiya waccan aya kuma da ake magana cewa ta shafa wannan din fa idan salakhal ashhurul hurum faqatul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kull marsad fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim wannan tana bayani game da wato ainihin wani hali kuma da ya zanto kafirin suna kai farmaki ga musulmai ko suna tozarta waɗanda suke zaune tare da su cikin musulmai raunana an gane da kyau to a lokacin sai a yi mai sai a yaƙe su saboda haka mura'ayatul ahwal ne Allah ya sa kun gane idan kaga babu babu ainihin ah, cin karo balle har a zo ga batun cewa an samu annasikh wal mansur duk da da yawa marubuta na annasi wal mansur sun ambaci aya kamar yadda ya gabata a jiya amma dai aya tana aiki ba a shafe ta ba to shi ne fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila na'am
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم قل فلا إلى الفتنة واركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لهم عليهم سلطانا مبينا
Allah ya ce satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum as-salama wa yakuffu aydiyahum fakhuduhum waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alayhim sultanan mubina wato Allah subhanahu wa ta'ala bacin ya ambaci ɓangarorin mutane uku kaso uku na mutane kasan farko waɗanda ya zama da cewa sun yi da'awar cewa sun yi imani amma sai suka ƙi yin hijira suka tabbata a inda suke kuma tare da cewa suna rai imani cewar inda imanin ya zanto na gaskiya na tabbas lalle da sun yi ƙaura ɗin kuma sun tabbata cikin ƙaurar kamar yadda ragowar masu imani na gaskiya suka yi ƙaura suka yi hijira to sai Allah ce ire-iren waɗannan in suka tuge suka juya baya game da yin hijira suka ƙi suka ƙi yin ƙaura ɗin to waɗannan ku kama su a matsayin fursunonin yaƙi kuma ku ainihin kashe su ku yaƙe su kuma kada ku riƙi wani daga cikinsu a matsayin mai masoyi a matsayin abo- abokin haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ya taimaka muku kan yaƙar abokanan adawa to waɗannan kaso na farko abin da yake wajibi shine mai a yaƙe su a ribace su a matsayin mai fursunonin yaƙi Yin imani wato tsantsar munafukai kenan waɗanda wato ainihin kafircinsu ya fito fili ya bayyana ƙarara aka gane cewa wannan sun tabbata kafirai har ma ragowar kafirai suka gane wannan kafirai ne ba musulmai ba ne to lalle ku yaƙe su waɗannan ku ribace su a matsayin fursunonin yaƙi to sai kaso na biyu shine kaso na ainihin mutanen da ya zama da cewa suna ƙarƙashin wasu mutane wanda kun riga kun kulla alkawari da yarjejeniyar cewa babu yaƙi tsakaninku da juna kuma kuna cikin wannan lokacin na wannan alkawari ba su warware ba ba su saba ba to su waɗannan ba za ku yaƙe su ba ba za ku ribace su ba a matsayin mai fursunonin yaƙi sai dai fa ba za ku kwalace su ba kuma irin ƙaunar da za ku yi mai masu imani an gane da kyau domin togaciya togaciya ce akan mai ba yaƙarsu ba ribata su a matsayin mai fursunonin yaƙi amma ƙaunarsu kuma wannan babu tunda ai ba masu imani ba ne tunda ayar ai ababai nawa ta ta faɗa yaƙarsu kashe su ribatarsu a matsayin mai fursunonin yaƙi sai kuma batun mai eh hari akan mai ƙaunarsu son su to ashe kaga abubuwa biyu su ne aka hana kenan yaƙarsu ribatarsu a matsayin mai fursunonin yaƙi amma ba ƙaunarsu a wannan tana nan a matsayin haram tun da kafirai ne ita wannan ƙauna almahabbatul khalisa to wannan sai mai alwilayatul khalisa wannan sai masu imani to kaga bangare na biyu kenan sai bangare na uku su ne waɗanda su sun nemi a zauna lafiya suka ce ba ma so mu yaƙe ku kuma gaskiya su ta bayyana karar cewa lalle da gaske suke ba munafuci bane ba yaudara bace to su ma waɗannan sai a zauna da su lafiya ba za a yaƙe su ba haka za a zauna sai a tabbata to sai ɓangare na hudu su waɗanda suke bayyana cewa suna tare da ku amma bisa munafuci kuma sai su bayyana wa kafiran cewa mai ai da ku muke tare waɗancan kawai yaudarar su muke su kawai maslahar kansu suke kallo menene za su ribata me za su samu na duniya me zai zai musu mafita su a karan kansu an gane da kyau to waɗannan kaga zunzurutun su marasa gaskiya ne to su masu wannan sifa wanda suke bayyana muku cewa a'a ba za mu yaƙe ku ba muna tare da ku bisa munafunci in sun je wajen mutanensu kuma sai suna cewa suna tare da su in sun zo wurin ku sai suna cewa ba sa tare da mutanensu kafirai da ku suke tare to su waɗannan tsantsar marasa gaskiya ne to su za ku yaƙe su za ku yaƙe su kai musu kai musu farmaki domin tsantsar kafirai ne mayaudara ne masu yaɗa barna ne cikin al'umma shine satajiduna akharina da sannu kuma za ku samu wasu na daban bayan waɗannan yuriduna an yi amanukum suna nufin an yi amanukum su samu tsaronku na kada ku yaƙe su wa ya amanu ƙaumahu kuma su samu tsaron mutanensu su samu aminci daga gare ku su samu aminci daga mutanensu kar ku ku yaƙe su ku ɗauke su a matsayin mutanenku ne da haka duk abin da ya zo na alheri ganima ce fe'u ne su ma a basu sannan a'a mutanensu su ma su zauna lafiyar su su aminta su suna ganin cewa ai nasu ne in sun samu wani abu su ma ya zanto suna da kaso cikin wannan abin da aka samu ba za a yaƙe su ba sun zanto cikin al'amu ta ɓangarori guda biyu ɓangaren musulmai da ɓangaren kafirai sannan kuma ga ribar kafa idan wani abu na alheri ya zo to su ma za a ɗauka aidin namu ne sai a basu shi ne an yi amanukum wa ya amanu komar kullama ruddu ilal fitnati duk yayin da aka mayar da su zuwa ga fitina aka kirawo su zuwa ga fitina uruki su fiha sai a kifa su a cikinta ma'ana sai ya zanto sun karɓi fitina sun zanto sun zauna zaman dirshan kai kace daman a cikinta suke kai ka ce dama a cikin taske ma'ana kawai kenan daman wacce rigar da suka sa ta musulunci ashe ba ta su bace ga hakika suna fa in lam ya'tazilukum saboda haka idan ba su kaurace muku ba na rashin yakar ku wa yulqu ilaykum salama ba su jefa aminci zuwa gare ku ba cewa suna neman a zauna lafiya wa ya kufu aidiyahum ba su kame hannuwansu ba daga yaƙarku da kuma waɗannan abubuwan da suke na yaudara na fuskoki mabambanta juna to fa khuduhum saboda haka ku danƙe su a matsayin fursunonin yaƙi waqtuluhum kuma ku kashe su haifu faqibtumuhum duk inda kuka same su wa ula'ikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wa ula'ikum waɗancan mutanen naku masu wannan sifa sai aka amfani da ismul ishara na ula'ika wanda yake nuni ga nesa saboda nuna maka sun yi nisa da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sun yi nisa da ajikansu masu irin wannan siffa to sun yi nisa da ajikansu kawai ku kashe su ku yaƙe su ku ribace su a matsayin fasunonin yaƙi ja'alna lakum alaihim sultanan mubina ai lokacin ya riga wuce tuntuni ai amfanin ka nuna ai na ga yawo ai ya riga ya wuce ai ah gashi nan wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina to waɗancan masu wannan sifa Allah ya sanya muku wato hanyar yaƙassu da kuma kama su a matsayin fursunonin yaƙi Allah ya ba ku dama a kansu saboda wannan sifa da suka siffanta da ita to kaga munafukai kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi ta fama shi da sahabbai da munafukai a lokacin sa to haka kuma dukkan wanda ya dauki hanya ya dauki turba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka zai ta fama da munafukai dare da rana shi yasa haka muke ta fama da su cikin musulmai da kuma cikin masu da'awar sunnan ba an gane da kyau wasu ma abin takaici da sunan malinta wasu da sunan ɗalibta amma zunzuruta munafikai ne duniya ce kawai a gabansu ba wai addinin Allah ne subhanahu wa ta'ala ba ana fakewa da da'awar tauhidi ko kare aqida ko da'awar salafiyya ta farkin magabata amma zunzurutun munafurci ne wanda ya samu akan mai neman ɗaukakar duniya da neman duniya to amma ana gani hanyar da za a bi a samu wannan ita ce wannan hanyar ta yaudawa su ma wannan munafukan me ya ba suka zama munafukan ai san duniya da neman duniya to yanzu irin zunzurutun san duniyar da ake a wannan lokacin dan an samu munafiki da sunan malinta ko da sunan sunna sai zama abin mamaki idan aka samu a lokacin manzan Allah ga manzan Allah yana nan ana saukar masa da wahayi duniyar ba ta kai haka ba kayan duniya da alatinta da kawarta da yawan mutanen ba bai kai haka ba aka samu zunzurutun munafukai wanda Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli madina cewa maradu alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adabin 'azim aka samu zunzurutu wanda Allah ya ce manzon Allah sun goge wajen iya munafurci ta yadda kai ba za ka iya gane su ba to ina kuma ga yanzu to haka muke rayuwa da su dare da rana an gane su to kuma haka za ka bi salo na manzan Allah wajen mu'amalanta su wasu za ka bar su a haka idan maslaha ta hukunta kada ka bayyana cewa munafukai ne sai dai na kusa da kai wanda suke dab da kai amintattu wanda ka yarda masu ikhlasi ne to sai ka musu bayani wani ba kada kai tare da munafiki ne ba kauna ta yake ba kamar yadda manzo Allah ya bayyana Huzaifa ibn Yaman kamar yadda yake fi sahih Muslim wa na kaza wa na kaza wasu kuma idan lokaci ya kai na maslahar a fito fili a faɗe su sai a faɗe su a bayyana su an gane da kyau wato mura'atul masalih wal mafasid amma dai haka muke rayuwa da su haka muke tafiya da su eh kwarai da gaske wasu ma za su nuna wa hakikanin masoyinka sun fi ka son ka akan akansa to amma kuma munafikai ne to haka tsarin su yake to shine Allah yake bayanin cewa satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum as-salama wa yakuffu aydiyahum wa khuduhum wa qatluhum haythu saqibtumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina to tafsirin wannan aya sai gobe insha Allah wa bihadha al-qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin